بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi goma ga watan safar hijirar mazo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da 23 ga watan goma sha biyu a shekara ta 2012 na miladiya kuma a yau insha Allahu za mu ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum na al-sheikh safiyar rahman al-mubarak furi wanda yau mun doshi shekara ta uku kenan ko ana wannan littafi muna fata allah swt ya ba mu damar karasawa kuma allah ya samu amfani da abin da muke karantawa allah sa kuma mu ɗauki darussan da muke samu a cikinsa na halayen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ina sa ran a darasi na ƙarshe na ji namanta ban sa alama ba darasin ƙarshe da muka yi je shi maka ya ta harar za mu tashi ko haka nake sare ta mun shiga magana akan yadda aka yi yakin badar tsakanin wannan sabuwar al'umma da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake jagorancinta wato al'ummar muminai masu imani da Allah masu imani da la'ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sumfurin musulmi na farko waɗanda suka jagoranci yada wannan addini ɗin har ya isa inda ya isa har zuwa yau ɗin nan yadda mutanen da suka baro a makka suka tashi don ganin cewa sun tumbuke su sun tumbuke abin da suke tafi da shi karan farko da aka yi shine yakin badar bayan an yi dai fita daban-daban saraya daga zawat wanda mun karanta a baya do yakin badar din shine muka fara karantawa har yanzu dai bamu zo tsakiyarsa ba amma ana zancen shirye-shiryensa to inda yake cewa jaishu makkata ya taharraku ya ce wa hina izin kharaju min diyarihim to a wannan lokaci ne su ƙuraishawa wanda suke kafirai a wancan lokaci suka fito daga gidajensu kama ƙala Allah ta'ala kamar da Allah maɗaukaki yake cewa bataran wa ri'a'an nasi suna masu girman kai da alfahari da jiji da kai da kuma riya don a nuna wa mutane ƙarfi a nuna wa mutane a ana da shi wa yasudduna an sabilillahi kuma suna toshe hanyar Allah kada a bita wa aqbalu kuma suka fuskanto zuwa Madina kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kame da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari suka fito bi haddihim wa hadidihim da yawan su da makamin su shine ma'anar wannan yuhaddun Allah wa yuhaddun rasulahu suna keta haddin Allah suna saba wa Allah kuma suna keta haddin manzo sallallahu alaihi wasallama suna saba masa waghadaw ala hardin qadirina kuma suka wayi gari akan mummunan nufi qadirina suna da iko ma'ana suna da iko to za su aikata mummunan abu asalin hardin ana nufin alƙasdu walman'u walghadabu abinda za ka yi fushi domin sa kuma kai niyyar za ka ɓata wani rai shi ne mana hardin wa ala hamiyyatin suna cikin kishi wa ghadabin da fushi wa hanƙin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mummunan nufi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan manufofi ne guda uku waɗanda idan mutum ko yaƙi zai yi ya zama don su yake yi to bai cika cin nasara ba duk mutumin da in an masa abu baya nutsuwa ya lalo ya kallo ta inda zai rama to yanzu zai faɗi saboda zai abin ne cikin rashin tunani mai zurfi da cikin rashin hankali babban abin da ya dame shi shine kawai intiqami ya rama din ya rama don haka kun ga kishi da fushi da mummunan nufi a zuciya ba a ramuko da waɗannan abubuwa ɗin diya da mutum ya ɓata maka in kana so ka rama to ka nutsu sai ka yi karatun ta nutsu tukun ka dubi makasa ka dubi ta yadda za ka biyo masa ta yadda kuma ba zai sake dawo maka ba amma idan idan ka yi rufe saboda gaba to za ka aikata abin da za ka yi nadama ko da ta tsakanin musulmi da kafiri ba don gaba ake yi ba mu musulmi abin da muke yi shine duk da ke akwai gabar kana jin zafin duk wanda bai yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ba mutumin ka bane ba abin so bane ba abin kauna bane to amma babban abin da ke zuciya idan ko da haduwa ce ta kama za a hadu ta jihadi ta yaƙi kamar da muka gani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufar ita ce yada addini da yi don Allah da tausayi shi yasa aka samu na ka'idoji ba ba a kashe mata ba a kashe ƙananan yara hatta masu ibada in suka ɓuya suka zauna a masallacin a wurin ibada su kun coci ne ma'abad ne suka zauna suna bauta an hana a shiga a kashe su kaga ashe mu a tsari muke ba kawai bacin rai ne ke sa ai ba to wannan kun ga su abinda suka fito da shi kenan kuma za ku ga sakamakon yadda ya zama musu a wancan karo yawwa suna masu mummunan kulli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa li jur'ati haula'i ala qawafilihim saboda kuma karfin zuciyar waɗannan akan tawagoginsu tawagar da suke tafi da ita shine qawafil taharraku bi sur'atin fa'iqatin suka motsa da sauri saurin kuma mai yawa sosai nahwa shamali fi tijahi badr suka yi arewa na sha gaya in ana karanta wannan kalma me ake cewa shamal ko yawa shine arewa in ka ce shimal to hannun hagu kenan yawa a suka taho arewa suka tunkaro badar tunda mun san maka a ina take daga madina tana kudu ko yawwa tunda maka tana kudu idan za a taho inda za a haɗu da mutanen madina kaga arewa za a yi yawwa to sai suka yi arewa suka yi hanyar badar wasala kofi tsariƙihim wadi osfan a wannan hanyar tasu suka bi ta kwarin da ake kira kwarin osfan yana nan har yanzu da wannan suna ɗin kana tafiya daga maka zuwa madina za ga alama signboard an rubuta wadi usfan yana nan thumma qudaidan hakanan wadi qudaid shi ma yana nan thumma aljuhfa da kuma juhfa wadda take kusa da su yace wa hunaka talaqaw risalatan jadidatan su kafiran suna nan kan wannan hanya suka hadu da ko suka sami wani sako min abi sufyan daga abu sufyan jagoran wancan ayari wanda ya tafi da ayarin nan da aka biyo ai mun ban manta ba ko ya ƙulu lahum yana cewa da su fiha a wannan wasiƙar innakum innama kharajtum litahrizu irakum wa rijalakum wa amwalakum ku kun fito ne dama domin ku kiyaye kuma ku kare ayarinku da mazajenku da kuma dukiyoyinku wa qad najaha Allah wa qad najaha Allah farji'u Allah kuma ya tsere mana da su don haka ku koma kun fahimci zancen Abu Sufyan waɗannan mutane da suka ji labari an haɗu za a yaƙe su ba sun fito ba da suka fito suna zuwa wannan wuri sai suka sai abu sufiya na aiko musu da wasiƙa cewa ku koma dama aikun fito ne domin ku ba da kariya ga dukiyarku da muke tafa da ita da mazajenku da kuma dukiyo da wato wannan ayari tun da haka ne kuwa allah ya riga ya tserar da mu mun kubce mun dama mun karanta a baya yadda ya canza hanya ya zama ba a haɗu da shi ba masu neman nan ba su haɗu da shi ba to shine sai rubuta musu wasiƙa ya ce ku koma gida kai ka ɗauka magana ta ƙari to ga matashiya ta gaba sai ce al'iru ta fulutu wannan ayari ya kubce ma'ana zancen da za mu ji a nan kubcewar ayarin ya ce wa kana min qissati abi sufyan dama daga cikin abin da ya gabata na kissar abu sufyan annahu kana yasiru ala tariqir ra'isi cewa yana bin hanya babbar hanyar maka zuwa madina ne babban hanyar madina zuwa makka ita ce yake bi tunda ya dawo ne daga sham walakinahu sai dai lam yazal hadiran mutayaqqidan bai gushe ba yana fadake yana bi a hankali yana kiyayewa shine hadiran mutayaqqidan kuma a fadake wa da'afa harakatihi al-istikshafiyya ya kuma ribanya motsin da yake da harkar da yake ta neman ya samu labari shine istikshafi ya bincika nan ya tura wani sai ka je ka gano mana nan a hanyar nan akwai wani abu ko babu ko ba wanda ya tsaya akan hanya ba ina musulmi suna kusa ko ba sa kusa walam maqtaraba min badrin yayin da ya kusa da badar mun sha faɗa badar sunan gari ne ko tana nan kamar local government har yanzu ya girma ya zama babban gari yace taqaddama iruhu hatta laqiya majdi ibn amri yace sai ayarin nasa ya ci gaba har ya haɗu da majdi ibn amrin wa sa'alahu an jaishil madina sai ya tambaye shi yaya me ka samu me ka sani na labarin mutanen madina da rindinarsu faƙala sai ya ce ma ra'aitu ahadan unkiruhu illa anni qad ra'aitu rakibaini yace ni ban ga wani abin da nake kyama ba tun da na taho ma'ana ban ga alamar akwai wasu mutane da za su zama mana barazana ba sai dai na ga wasu mahaya guda biyu ana ila hada talli sun je sun ɗaure laƙumansu a wannan tudu a talli ana nufin tudu kamar jigawa mun san jigawa irin tamu wani ka bi hanyar kyawa jahun za ga wannan tudu da kwari shi ake ce ma jigawa ko yawa to a ƙasashen laraba akwai irinsa da yawa na rairayi musamman akwai kuma na dutse shi ake sai a tallu tallu sunansa kenan da irinsa ne ake kira musan garin headquarter abin nan kasar yahuda ko tel aviv shi ne shi ma asalin kalmar tel aviv ne ma'ana talli irin na aviv su ma a larabci da ibriya a kalmar ma'anar ta daya yawwa to sai shi na ga wasu mutum biyu sun daure in an ce anaha shine mutum ya sun kuyar da raƙuminsa ya daure shi shine anakhal ba'ira sun zauna sun tsugunar da raƙuminsu kuma sun ɗaure shi a wannan jigawa thumma staqaya fi shannin lahuma kuma suka sha ruwa daga wani ko wata salka tasu shanni ana nufin salka ta zuba ruwa yawwa yace thumma talaqa sannan kuma sai suka kama hanya suka tafi yace ni dai ga wasu mutum biyu da wannan raƙumi nasu suka ɗaure shi kuma suka sha ruwa suka kama hanya suka tafi to abu sufiyan yana jin wannan fabadara abu sufiyan ila manakihima sai nan da nan ya gaggauta zuwa wurin inda wato raƙumansu suke inda suka sun koyar da raƙumansu fa akhadha min ab'ari ba'irihima ya je wurin wannan tallin wannan jigawar ya tsuguna ya ɗauki kashin raƙumin da ya bari a gurin da suka gani a gurin in an ce ba'ar al-ba'ru shine kashin raƙumin yauwa shi ne har laraba suke cewa alba'aru ta dullu alal ba'iri yauwa ma'ana kashin raƙumi yana nuna inda raƙumi ya taɓa zama ko hanyar da ya bi in kana so ka ga mutum ina ya bi kuma a raƙumi yake to kana ganin kashinsa sai ka san ga hanyar da ya bi to shi ne sai yake cewa fa akhadha min ab'ari ab'ar jam'i ne na ba'al yauwa sai ya ɗauki wannan kashin raƙumi shine ab'ari ba'irihima na wannan raƙumin nasu fa fattahu sai ya buɗe shi ya buɗe tsakiyarsa fa'iza fihin nawa sai ga ƙwallon dabino a ciki yana ganin ƙwallon dabino faƙala sai ya ce hazihi wallahi ala'ifu yathrib ya ce wannan daga ciyawar yathrib ne ma'ana daga kayan abincin da ake ci a ariyar yathrib yathrib ina ne yathrib madina yauwa ya ce wannan kashin na raƙumin da ya ci abinci a ariyar madina tun daga ƙwallon dabino tun da nan ne garin dabino kun fahimci abin? ku duba kowa da irin basira sai da yake gano abin da yake so faraja a ila irihi sari'an nan da nan sai koma gun ayarinsu wa daraba wajhaha muhawwilan ittijahaha nahwa sahili gharban sai juya mafuskantar inda suke tafiya din maimakon su bi hanya da ina yake yauwa babbar hanya ko yauwa da ya ga wannan abu sai canza hanya sai suka yi yamma tun da dama na ga suna tahowa ne daga ariyar madina tana ina tana arewa ko shi ai ba kafiran maka ba su shawa su ne suka taho daga kudu ko a daga yanam daga kudu suka yi arewa shi ku daga arewan dama yake daga sham ya taho da dukiya yau zai taho kaga ashe kenan yana tafi arewa a babbar hanya da ya ji labari sai ya koma gefe maimakon ya yi can gefen da zai tafi hanyar badar sai bayan ya kai badar ya bar badar a hannunsa sai koma gefen hagu inda ya yamma ina daukar kamar nan bayana shine yamma mun fahimci abin yawwa sai koma gefen wato yamma a tarikan a tariƙar ra'isi sai ya bar babbar hanya allazi ya murru bi badirin wadda take bi ta wajen badar ma'ana kun ga sai fasa bin daidai inda badar take sai ya hagu inda ya tafi daidai wajen gabar ruwa shine ma'ana tariƙar sahil kun ga yace nahwa sahil as-sahil ana nufin me gaɓar ruwa ruwan da yake nan wajen ruwan jidda wanda ya haɗu da na yambo duk ta wannan wurin ana haɗuwa da gaɓarsa to shine sai tarikan a tsarikin ra'isi alladhi yamurru bi badrin alal yasar wanda dama daga gefen hagu yana nan ya bi ta gefen badar shine ruwan da ake ce ma ruwan yambo yawa wa bi hadha naja bil qafilati ta wannan dabara da yayi shi Abu Sufyan ya tsirar da wannan tawaga da kuma ayari min al wuqu'i fi qabdati jaysh al madina wato daga su auka cikin damkar wato rundunar Madina wa arsala risalatahu ila jaysh makkata allati talaqaha fil juhfa shine ya aika wasiƙarsa ga rundunar makka da suka fito wanda suka haɗu da ita a juhfa wanda muka karanta ɗazun nan muna fahimtar abin aiko tayyib bayan nan sai kuma ce hammu aljaishil makki bin ruju'i labarin da ya zo na cewa su wannan rindina ta makka sun yunkura shine hammu sun yunkura su juya su juya su koma makka wa wuqu'il inshiqaqi fihi da kuma sabanin da aka samu a cikin wannan rindina ta mutanen makka me ya faru malami sai lamma talaqqa hadhihi ar-risalata jaishu makkata yayin da mutanen makka suka hadu da wannan wasiqa hamma bin ruju'i sun yi yunkurin za su koma su koma gida a shi kenan tunda ga ayari ya dawo ko kuma yana hanyar dawowa ya kuma tsira bai haɗu da wato wannan rinduna ta makka ba a ta madina ba shi kenan bari a koma walakin ta ga shawarar manya kama tsagiyatu ƙureshin sai babban ɗagiya na ƙureshawa wato shugaban ƙureshawa mai tsaurin kai da girman kai abu jihal kenan kama sai ya miƙe fi kibriya'in wa gatrasatin yana da cikin girman kai da jiji da kansa ƙa'ilan yana cewa wallahi la narji'u hatta narida badran shine narida ba naruddu ba yawa yace wallahi ba za mu koma ba har sai mun gangara kwarin badar ka samu kwari da ake akwai ruwa a gun ka shiga da dabbobinka ka sha ruwa shi ake ce ma warada falamma warada ma a madiyana cikin alkur'ani ko a labarin annabi musa yawa wurudi dama shine a gangara rami ko kwari inda ruwa ke sai a sha ruwa sai a tafi yawa ce sai mun gangara kwarin badar fanuqimu biha thalathan sai mun zauna a can mun tsaya kwana uku fanan harul jazura mu yanka raƙumi wa nut'imu ta'am ko wa nat'amu ta'am mu ci abincin mu wa nasqil khamr yace su sha giya wa ta'zifu lana alqiyana alƙiyanu kuma sannan 'yan mata masu rawa su yi mana kiɗa mai rawa more in ji shi fashi yawon wata sma'obin al'arabu har larabawa su ji labarinmu bi masirina cewa ga munan muntin karo wajen ina da kuma taruwarmu fala ya zaluna ya habuna na abadan sai ya zama cewa har abada ba za su gushe ba suna tsoronmu ma'ana mu koma mu tabbatar da matsayinmu in ji abu jahal walakin ala ragmi abi jahalin amma duk da wannan wato abu na abu jahal ashara al-akhnas ibn shuraiqin bin ruju'i fa asawhu duk da wannan shawara ta abu jahal al-ashraf ibn shuraiqin sai da ya bada shawara ce in jama'a ni dai na fi ganin cewa mu haƙura mu koma gida mu kyale wannan lamari faraja'a huwa wa banu zuhra sai ya koma da shi da banu zuhra banu zuhra su ne waɗanda ake dangana za ku ji ana cewa zuhuri zuhuri duk mai wadda kabilarsa ake ce masa zuhuri to daga banu zuhura ne yawwa kuma su ne dangin mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma daga banu zuhura ne haka nan su sa'ad ibn abi waqqas duk daga banu zuhura suke yawwa amma kun san shi yana cikin musulmi yawwa to su kabilar banu zuhura gaba ɗayansu a lokacin nan sai suka yadda da shawarar al-ashr al-akhnas ibn shuraiqin sai suka juya wa kana halifan lahuma dama abokin yarjejeniyar zaman lafiya ne ga su banu zuhra shi al-akhnas ibn shuraiqin wa ra'isan alaihim kuma shine shugaba gare su fi hadha nafiri a wannan fitowa da suka yi tare da su abu jahal falam yashhad badran zuhuriyun wahidun shi yasa babu wani mutumin banu zuhra guda daya da ya halarci yakin badar daga gefen kafirai gaba daya duk wani banu zuhra sai suka bi al-akhnas ibn shuraiqin suka koma wa kanu hawalai 300 rajulin su kuma adadin su ya kai mutum 300 kaga an rage adadin kafirai a wannan tafiyar yawwa wa tubitat banu zuhra ba'du tun daga nan aka rika yawa banu zuhra gibta gibta shine kai fatan ina ma kai ma ka samu abin da wani ya samu shi ake ce ma gibta ma'ana tun da wannan abu ya auku sai ya zama abin tarihi ana gibtar banu banu zuhra ma'ana tun daga ba duk lokacin da zance ya tashi sai a ce a kukan kun more a tarihin ku ku ne ba ku yaƙi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun fahimci abin da ake nufi yawwa ma'ana saboda ga yadda shawara ta kasance al'akhna sai ba su shawara kuma gaba ɗayan su suka fasa suka kibin wato rundunar kafirai suka koma maka suka yi zaman su ba su yaƙi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan ba su zo badar ba mun fahimci abin shine ake nufi wa tubitat banu zuhrata ba'du bi ra'ayi al-akhnas ibn shuraiq saboda wannan ra'ayi na al-akhnas ibn shuraiq falam yazal fihim muta'an mu'azzaman sai ya zama cewa shi al-akhnas ibn shuraiq bai gushe ba ana girmama shi ane masa da'a a cikin banu zuhra yau saboda wannan abu da ya bayar har ma bayan yakin har bayan zaman lafiya da komai da komai ana girmama shi saboda wannan shawara da ya bayar kuma ana gibtar shi kansa matsayin da ya shiga ciki wa aradat banu hashim ar-ruju'a to mun san kuma akwai banu hashim banu hashim a cikin quraishawa banu hashim sune dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kusa a cikin quraishawa ai ko kar mu manta mun karanta a baya inda aka wahal da su sai da suka shekara uku a shi'ib lungu da ke tsakanin dutse da dutse shi ake ce ma shi'ib yawwa suka shekara uku ba a sayar musu ba sa saye ba a hulɗa da su saboda kawai su ne dangi na kusa su suka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba kuma ta wannan ba ko insha Allah to a lokacin su ma banu hashim a cikin wannan tawaga sun yi niyyar za su fasa wannan yaki su koma su ma ba za a yi da su ba fashtadda alaihim abu jahal sai abu jahal ya tsananta musu shi wallahi ba ku isa ba ba inda za ku wa qala yake cewa la tufariquna هذه العصابة wannan kungiyar yana nufin banu hashim wannan tawagar ba za ta bar mu ba hatta narje har sai mun koma tare da ita ma'ana ku kula da waɗannan kar su yanke su gudu yau lalle muna tare da su fasara jeshu makkata to haka aka tilasta banu hashim aka yi wannan yaƙi da su sai rundunar makka ta kama hanya ta tafi wa qiyamuhu alfu muqatil wato yawan su ko adadin su mayaka mutum dubu ɗaya ba da ruju'i bani zuhra bayan komawa da janye jiki da banu zuhra suka yi wa huwa yaqsidu badran wannan durindina tana tunkarar badar wa huwa nan yana nufin jeshi jeshi ko namiji ne shi yasa ya ce wa huwa yawwa wannan rindina ta tunkari badar fawasala sayrahu ya yake a gurin ku qiwamuhu qiwamuhu yayi haka yake ba gyara bane yana nufin ƙiwamul jeshi yauwa wato adadin wannan runduna ɗin shine alfu muqatil mayaka dubu ɗaya suka tinkari badar fawasala sairahu wannan runduna ta tinkari ta kuma ci gaba da tafiyarta hatta nazala qariban min badrin har suka samu wani wuri wato kusa da badar suka sauka a wurin wara'a kathibin a bayan wani tudu kathib shi ma ana nufin tudun rereyi tudun rereyi mun san akwai shi a sahara da yawa ko yawwa ana ce masa kathibin mai girma da yawa shi da ake ce matalli yawwa ya ka'u bil udwatil quswa wanda yake aukuwa a janibi a bangare mafi nesa shine al udwa id antum bil udwati wace wanda yake a qur'ani ko al quswa yawwa ana al udwa guda biyu ce in mun duba a wannan littafin zamu ga akwai taswira aiko mun san taswira da hausa map gashi nan a shafi na 232 ana wade yawwa za mu ga yadda malamin ya yi mana zane na yadda tsarin badar take in ka duba can sama gashi nan ya rubuta al'udwatul quswa yawwa nan ne inda kafirin suke nan kuma al'udwatu duniya ga hanyar madina an fito daga ga garin madina kenan ga kuma hanyar da za a taho wajen badar to anan ne al'udwatu duniya ma'ana janibi in an ce udwa ana nufin bangare ad-duniya shine mafi kusa al-quswa mafi nisa mun fahimci abin yawwa duniya dama daga daga nan sunan duniya yake mun ji duniya ai ko da abin da ke dani'un ko kuma adina in an ɗauki in daga adina shine mafi kusa da ni kuma mafi kaskanci to duniya kuma duk ta ɗauki wannan ma'anar shi yasa ake kiranta duniya duniya mafi kusa ne ma'ana saboda karewarta ba daɗewa ne da shi ba duniya kuma ita ce makaskanciya ba komai ba ce shi yasa aka kira ta duniya to Allah kada ya cusa duniya a zukatanmu mu ci gaba da can ko sai shi suka samu nuri wara a kathibin ya ka'u bil udwati alquswa a bayan wani tilirerayi wanda ya auku ko yake a gefen a mafi nisa din ala hududi wadi badrin akan gabar kwarin badar sai kuma mawqiful jaysh islami yanzu nan mun ji labarin rundunar kafirai ko to sai kuma mu ji yanzu rundunar musulmi su kuma me labarin su kamar an dauki fefan an koma can amma istikhbaratu jayshil madina amma bincike bincike na asiri shine istikhbarat mun yi wannan kalmar wuce a baya ko yawwa bincike labarai na asiri na rindinar madina faqad naqalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu binciken sirri na cikin gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai masa labari wa huwa la yazalu fi tariqi bai gushe ba a lokacin yana kan hanya biwadi ظفران أواد ظفران خبر العير والنفير suka ba shi labarin a ayari da ya dawo daga sham da kuma annafiri rinduna da ta fito daga maka kun fahimci abin guda biyu duk sai aka biyo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in an ce ir ana nufin ayari wanda ya dawo daga sham ya yo maka su kuma annafir su ne mayakan maka da suka ji labarin ayarinsu za a kai masa hari su ma suka baro makan suka fito shi ne annafir shi aka ji laraba suna cewa lafil iri wa lafil nafiri yauwa mutum in ya zama tantal bataltal shi ba nan ba ba nan ba a larabci ana ce masa shi ba ga ayarin ba shi kuma ga a cikin mayakan ba yau to shine sai wannan labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'akkada ladaihi ba'da tadabburi bayan lura shine bayan yayi tadabburi sosai yayi tsam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama kuma shi kullum a haka yake shine shugaban masu natsuwa ya tabbatar fi tilkal akhbari ma'ana ya tabbatar da waɗannan labarai cewa da gaske ne ga ayari ya dawo ya kufce ga kuma mutanen maka sun fito yawwa annahu lam yabqa majalun lijtinabil liqa'id dami yace babu wani majali ba kuma wani fili da ya rage shine lam yabqa majalun babu wani fili da ya rage babu wata dama da ta rage lijtinabi na cewa a nesanci alliqa'id dami wannan haduwa ta jini da za a zubar ma'ana haduwan nan da take haifar da a hadu a zub da jini ya kuma ga cewa yanzu ba makawa sai an yi ta tunda da ya ji labarin ga abin da ya auku ga kuma wannan hali da suke ciki sai ce to fa lalle babu makawa haduwan nan ta aikaran batta to lalle sai an yi ta shine ma'anan babu kuma zancen ma a rika kewayewa ana gudu ana cewa ai hakuri shine abin da ke nufi la majala babu wani wuri kuma babu wani fili na istinabin na kaucewa wannan haduwa din wa annahu labudda min iqdamin labudda min iqdamin babu makawa ayi gaba shine a tinkari waɗannan mutane wani irin karo wanda yake yubna ala shaja'ati wal basalati wato irin tunkarar da take an gina ta akan gwarzantaka da kuma bajinta duk ma'ana su ɗaya basala shine ka nuna bajinta a wurin yaƙi waljara'a da tsaurin zuciya waljasara da rashin tsoro duk kalmomi ne manya a filin yaƙi famimma la shakka ana cewa abin nan jisir ba ta gada ba ce jasara shine mutum ya zama cewa ba shi da tsoro zai tunkari kamar ka ce abinda ba haushi ke cewa tunkarar aradu da ka to wani shi ake nufi da jasara jura kuma karfin zuciya da jara'a ya ce famimma la shakka fihi daga cikin abin da babu kokonto cikinsa annahu shine lau taraka jaisha makkata da sun bar in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in har ya bar mutanen maka dinnan rundunan nan ta maka ya jushu khilala tilkal mintaqa suna shiga inda suka ga dama a wannan area ta madina shine ma'anan ya jusu fajasu khilala diyar yawa su kai kawo dinsu su yi abin da suka ga dama a wannan area ta madina yakunu dhalika tad'iman li makanati quraish al-askariyya yace in ya bari akai wannan to zai karfafa matsayin rindina na sojan mutanen maka yanzu ai ana cikin shirin yaki kawai sai a ce a to shikenan tunda dai wannan ayari ya tsira to mu koma mu zauna a gida inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi haka me zai faru tunda wancan ayari da yayin shirin komawa Abu Jahal ce ba za a koma ba sai mun je Badar mun kecele ne kaga ai za su taho ariyar badar ariyar badar kuma ina take ariyar madina ce to in suka taho ko da ba a yaƙi ba za su zazzagaya inda suke su shawaginsu da makamunsu su nuna ƙarfinsu kuma ba lalle ne ma su koma hakan ba sai sun shiga har cikin madina sun yaƙe su mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci haka sai ce a'a to ba za a yi wannan abun ba kuwa wanda mu fita mu tare su a hanya a yi abin da za a can in muka bari suka matso gida za su yi mana abin da za su yi mana kuma a cikin gidanmu ina fata kun fahimci dabara ta manzo sallallahu alaihi wasallam yau wato shine sai yake cewa in aka bar su ya jusu khilala tilka almintaqa yakunu zalika tad'iman zai zama karfafawa shine tad'iman li makanati ga matsayin quraish na quraishawa al-askariya na yaki na sojoji wamtidadan li sultaniha as-siyasi kuma zai zama an buɗaɗa musu ci gaba ne ga wato shugabancinsu na siyasa ma'ana za su samu saitara da iko na siyasa a kanmu wa id'afan zai zama kuma raunanawa li kalimatil muslimin ga kalmar musulmi wa tauhinan laha da kuma dai raunanawa duk ma'ana su ɗaya id'afi da tauhin yawwa bal sai ce kai ba ma haka ba rubbama tabqa al harakatu al islamiyyatu ba'da zalika jasadan la ruha fihi zai zama cewa wannan harka ta musulunci wato rundunan nan ko al'umman nan ta musulmi kalmar malamin yana amfani da larabcin zamani ne yawwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar manzo Allah sallallahu ba harka bace yawwa al'umma ce baki daya mai tafi da sako daga Allah da littafi daga kuma manzo a cikin su da haka sun fi karfin a ce mata wata kungiya ta haraka amma dai abin da yake nufi shine a larabcin zamani ma'ana wannan wato tafiya ta al'ummar musulmi zai zama za ta zama jiki ne babu ruhi in dai har aka bari mutanen maka suka zo suka yi abin da suka dama suka koma sannan wa ya juru'u ala sharri kullu man fihi hiqdun aw ghaidun ala al-islam fi hadhihi al-mintaqa mintaqa kuma duk mutumin da yake yana da wani sharri ko yana da wani kulli mummuna a zuciyarsa dangane da musulunci da musulmi a wannan area ya juru'u zai samu karfin zuciya akan yi wannan sharri shine ya jiru'u zai samu karfin zuciya ya sharrin sa tun da gashi an bude musu hanya mutanen makka ma sun zo sun yi abin da suka ga dama suka koma ba a musu komai ba duk dai wannan tunani ne da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan kuna fahimtar thumma sannan sai yake cewa kuma hal damanul lil muslimin hal hunaka damanul lil muslimin shin akwai ma wani tabbas ne ga musulmi musulmi ko suna da wani tabbas bimtina ijaishi makkata a ce mutanen makka da wannan rundunar tasu za su hannu an muwasalati sairihi na hawal madina za su fasa su ce sun koma su kyale mutanen madina gaskiya ba lalle ba ne su ce sun fasa yawwa ma'ana kaga da suna ganin kamar la'alla za su zo ne kawai su dan shawagi su koma shine anan ke cewa anya koma zai yiwu a ce su zo din kawai su kyale musu koma da wahala a ce kawai zuwa za su yi shawagi na soja kawai su koma sai ce hatta yanqulal ma'araka ila aswariha har sai sun ɗauko wannan yakin ya dawo zuwa katanga da ganuwar madina shine aswar aswar jam'i sur sur shine ganuwa yawwa na garin madina ma'ana so ake a ɗauki yakin ya dawo kusa da madina yana daga cikin abinda malaman yaƙi suke faɗi cewa babbar dabara duk mutumin da zai iya ɗaukar yaƙi ya mayar cikin gidan abokin gabansa to ya ci nasara ko ba haka bane yawa don abokin gaba sai yana zaune a garinsa sai a ɗauko yakin ya dawo cikin gida musamman ko dai ta hanyar ya kulla masa fitina a cikin gida ya zama ba yadda zai da shi shi yana sai yana zaman sa lafiya a garinsa ya hada shi da yan uwansa a cikin gidan a ta rigima yawa irin yanzu halin da ake ciki da al'ummar musulmi babu ƙasa guda illa fati an jefa mata fitina masu jefa fitina kuma suna gefe can suna kallo suna murna suna farin ciki haka ake yanzu ko ba haka ake ba kowace ƙasa ta musulmi an jefa mata bala'i ko a tsakaninta ko a tsakaninta da abokan zamanta in musamman a ce ƙasar da ba a zama ko a ce akwai addinai daban-daban ko akwai al'ummomi ƙabila daban-daban ko kuma akwai mazhabobi daban-daban na aƙida daban-daban za ga cewa za a yi amfani da wata a kunna mata wuta a wato tsakaninta da ɗayar wannan duk duniya yanzu haka ake yawa to Allah maɗaukaki ya tsare mu ya tsare mana addinin mu daga kowane irin makirsi da ake kullawa addinin musulunci da musulmi yawa to shine sai yake cewa me yace hatta yanqul al ma'arakata ila aswariha wa yaghzu al muslimin su kuma yaki musulmi fi uqri darihim a tsakar gidansu shine uqri dar a tsakar gidansu kalla sai ce in falau hadatha wannan fa tunanin zuci ne da dabara yawa yace in wannan abun ba zai yi ba falau haddasa min jaishil madinati nukulun ma inda za a sami wata dakushewa ko ma wace iri ce daga rundunar madina lakana lahu aswa'ul athar da tasirin wannan ya zama mafi muni ala haibatil musulmi na wasu ma'atihim akan wato kwarjinin musulmi da kuma wato matsayinsu shine sum'a matsayin da suke da shi a tsakanin mutane mun dai fahimci tunanin mun gano abin da ke nufi shine falau hadatha nukulun ma nukul shine janye jiki da tsoro a koma baya yace in har muka tsorata muka ji tsoron wannan tunkarar kafirai a wannan karan to hakika wani mummunan abu kuma zai zo ya faru kun gani tunani ne yake karfafa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa hakika haduwan nan da yakin nan sai an yi da fatan muna ganewa to abu na gaba shine al-majlisul istishari consultative forum shi ma larabci ne na zamani shi ne ma'anar almajalisul istishari majalisa ta tattaunawa tsakani da juna wannan shi ne abin da za mu ji ishe wa nazaran ila hadha tatawuri al duba da wannan sabon ci gaba da aka samu al mai muhimmanci mai hatsari kuma al-mufaji wanda ya zo ba zata a ƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama majalisan askariyan istishariyan a'la annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ya kuma kulla wata, wata majalisa ta soja ta koli ta tattaunawa majalisar koli ta tattaunawa akan harkar yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla za a tattauna muna fahimtar zancen yawwa shine ma'anar majalisan askariyan istishariyan a'la mafi daukaka ma'ana kamar kace majalisar koli ta tattaunawa ta soja ashara fihi ila alwad'i arrahim yayi ishara zuwa ga wannan hali da ake ciki tabbataccen hali arrahim shine tabbatacce abu ya riga tabbata ya kama kasa fa gashi sai an yi shi shine ma'ana alwad'u kuma yanayi ma'ana wannan yanayi da muka shiga gashi ya tabbata ya zama lalle ba makawa ya ba su labari to ku jama'a gafa abin da ake ciki wa tabadala fihi ra'ayi وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته يتنزع يي مسايا الرأي شين تبادل الرأي يي مسايا الرأي تاردا واتو لندنسا da kuma shugabanninta lindinar ta gama gari baki daya da kuma wato shugabannin wahina idin to a wannan lokaci fa taza'za'a qulubu fariqin minan nasi a cikin musulmi cikin wasu ya ɗoruruwa shine ma'ana taza'za'a idan mutum dama yana ya zama cewa yanzuru ilal asbabid duniyawiyya ba abin mamaki bane ya samu tsoro ga rindina mai mutum dubu za ta tunkare su su kuma adadinsu ba ma yawa ga shi sun riga sun fito mun fahimci zancen nan dole mutum ya samu tsoro a zuciyarsa kuma allah maɗauki ya ba mu labari amma ba tsoro ne na a gudu a bar addini ba don lokacin ma gaba ɗaya dokoki akan tunkarar kafirai wajen yaƙi duk ba su sauka ba don haka babu zancen a ce ga musulmi ko a ce sahabbai matsorata kaza da kaza lokacin wajabta fita da tinkarar yaƙi bai kan kama ba wannan shine karan farko na fata mun fahimci abu don haka dokokin da aka sa daga baya na cewa an hana haramun ne mutum ya gudu daga gun yaƙi ba a sa wannan dokar ba ballantana a ce an saba wani abu amma lokaci idan irin wannan mutum dama zai kalli yadda yanayi yake na sababi irin na duniya da karfi da rashin karfi dole ne za a tsorata to sai aka samu a cikin musulmi wasu suka dan razana wa khafu liqa addami suka tsoraci wannan haduwa ta zubda jini wa humul ladhina qala Allah fihim sune wanda Allah madauki ba mu labari a cikin farkon suratul anfal inda yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fidda kai daga gidanka bil haqqi da gaske yawa ba da barna ba ashe fitar ta gaskiya ce ba zalunci kenan a fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fita dan neman abin duniya yawa bil haqqi ya fita wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun alhali wasu bangare daga cikin muminai suna kin hakan kun ga an kira su muminai mun gane ashe ba kafirai bane yawwa kada amfani da tsoron su a ce a to ai ashe kun ga ma matsorata muminai ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama muminai ne duk da a karan farko duk da cewa sun dan tsorata kuma ba dukan su bane bari ku ji manyan su ga irin matsayin da suka dauka yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai a cikin gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ku ya riga ya bayyana ka anna ma yusaquna kamar ana kada su ne ana kora su ilal mauti zuwa mutuwa wa hum yanzuruna suna gani kuru-kuru kaga mutumin da aka ce ka taho za a tura shi ya mutu yaya idan sa yake zama a tsora shi yake yau to shine Allah madauki kwatanta su kamar haka suke wa amma qadatul jayshi wannan wasu daga cikin mu'minan kenan amma su shugabannin na na yakin faƙama abubakar to kun ji manya sai abubakar ya fara tashi as-siddiq faƙala ya yi magana wa ahsana kuma ya kyautata maganarsa sun maƙama umar ibn al-khattabi umar shi ma ya miƙe faƙala ya yi magana wa ahsana shi ma ya kyautata maganarsa ma'ana ya faɗi magana ta goyon baya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa aje a tafi yaƙi sun maƙama al-miqdadu bin amrin sai al-miqdadu bin amrin ya miƙe shi ma faƙala sai yake cewa ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imdi lima araka Allah ka ci gaba kawai da abin da Allah ya nuna maka dinnan cewa shine daidai kawai fa na'nu ma'aka mu muna tare da kai yace wallahi la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li Musa mun rantse da Allah ba za mu gaya maka abinda banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba inda suka ce masa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ba za mu gaya maka wannan maganar ba ma'ana da suka ce masa ka tafi da kai da ubangijinka ka je ka yaki mu dai ga mu zauna anan ba inda zamu kaga haka banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ko al-miqdad ibn amr yace wallahi mu ba za mu gaya maka wannan maganar ba yawwa amma abinda zamu ce sai ce walakin idhhab za mu ce maka je ka wa rabbuka faƙatila ka tafi da kai da ubangijinka kai yaƙin inna ma'akuma muqatiluna mu masu yaƙi ne tare da ku ma'ana da kai da ubangijinka da mu a je a yaƙi baki ɗaya in fawallazi ba'athaka bil haqqi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya law sirta bina ila barkil ghimadi da za ka tafi da mu zuwa wani wuri sunan wuri ne ana ce masa barkil ghimad yadda ya zo a sahih bukhari shine da wannan da fatahal ba'u barkul ghimadi akwai riwaya kuma birkil ghimadi yadda kuma yaqutul hamawi ya faɗa a cikin mu'jamul buldan shine birk da abin nan da kasra din duk da yake akwai riwaya akwai fataha din shi ma ya kawo ana faɗin fataha ana faɗin kasra ko kace birkil ghimad ko kace bark al ghimad wuri ne a wajen wasu wasu suna cewa kamar da yaqutu yake faɗi wani wuri ne tafiyar kwana biyar a bayan maka in an ce bayan maka in ka taho daga madina kenan ko ka taho daga arewa kai kudu tunda dama madina tana arewa kudu ta, maka tana kudu to bayan maka ma'ana a kudun kenan ma'ana tafiyar kwana biyar wasu kuma suka ce wani wuri ne fi aqsal yaman can ƙarshen yaman yaman kuma dama ita ma ina take a bayan maka ta kudu yau da haka tafi nisa daga madina in zaka taho don haka dai a taukaice dai wani wuri ne sunansa barkal gimad saboda nisan nasa ma shi yasa almiqdad ya faɗi ya bada misali da yace in daga nan zaka tafi barkal gimad wallahi muna tare da kai ba za a fasa ba yau shine sai ce lajaladna ma'aka in ka tafi da mu wallahi za mu kutsa haka tare da kai jalada shine mutum ya nuna bajinta yauwa juriya za mu jure tare da kai min duni abin jadad na kai za mu ja da wanda yake man dunahu hatta tablugahu za mu ja da duk mutumin da yake wanda bai kai wannan wurin ba har sai mun kai wannan gudin ma'ana duk ɗan adam ɗin da ke tsakaninmu da barkal gimadi in dai ka jagorance mu to za mu tunkare su za mu yaƙe shi har sai mun kai ga wannan gun yawwa man dunahu ne ba min dunihi ba man dunahu duk wanda yake daga nan tsakaninmu da shi bai kai can ba kun ga kenan daga mutanen maka daga har zuwa inda suke su a madina mun fahimci zancen yawwa to shine sai ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairan wada alahu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wata magana ta alheri kuma ya masa addu'a saboda wannan magana da ya faɗa shi al-miqdad ibn amr wa haula al-qadatu thalathatu wannan sune manya manyan shugabannin yaki guda uku ga irin abin da suka ce dukkanin su kuma kanu min al-muhajirin suna cikin muhajirin suna cikin mutanen makka da suka dawo madina mun gane wannan ko abubakar da umar da al-miqdad duk muhajiruna ne to ina zancen mutanen madina to nan zance zai dawo wa hum aqalliyatun su ko wadancan mutanen madina muhajirun su ne aqalliya su ne minority su ne manan aqalliya su ne wanda ba su da yawa fa ahabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya'rifa ra'aya qadati al-ansari to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya san ra'ayin shugabannin al-ansar tun daga mutanen maka sun miƙa wuya za a tafi da su to ga kuma al'ansar shiru ba su ji ba annabi sallallahu alaihi bai ji mai suka ce ba su a cikinsu ba wanda ya tashi ya ce komai to annabi sallallahu alaihi yana so ya ji ra'ayin al'ansar li'annahum domin mai domin ko su kanu yumathiluna aghlabiyatal jayshi su ne suke wakiltar mafi yawan su ne majority na rindinar yaƙi in za a fita yaƙi wa li'anna thiqalal ma'arakati kuma domin nauyin yaƙin nan sayaduru ala kawahilihim zai kai ya kawo ne a kafadarsu ma'ana su ne masu ɗaukan nauyin wannan yakin tunda su ne majority mun fahimci wannan ma'a anna nususal aqabati tare da cewa nassin yarjejeniyar da aka yi a al'aqaba kuna tafi da abin ba mantawa ko me aka yi a al'aqaba me ce ce aqaba tukuna kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ba an yi hadu amina ba amina an tattauna da mutanen madina da suka zo haji aka yi wani taro na sirri aka buya da kyar duk mun karanta a baya ko yawa ai wannan ne al'aqaba ai an tattauna an yi yarjejeniya an rubuta yarjejeniya mu mutanen madina mun yadda za mu biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafaka za mu kare shi kuma ba wanda ya zo ya taba shi a gidanmu mun fahimci wannan to wannan nassin da aka rubuta na yarjejeniya lam takun tulzimuhum bil qitali kharij diyarihim a wannan nassoshin da aka yi ittifaki a kansu yarjejeniyar da aka yi a ba bai wajabta musu cewa su bar gidansu su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen gidansu ba yawwa a cikin garin Madina ne suka yi alƙawarin za su ba shi kariya a nassin da aka yi a rubuce babu zancen cewa za mu fita mu tinkari wasu mutane a wajen madina don mu baka kariya mun fahimci wannan abin yawwa shi ne abin da suke nufi faƙala ba da sama'i kalami ha'ula ilƙadati thalathati bayan ya ji magana shugabannin muhajirun nan guda uku sai ya ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ya ku mutane me ya kamata mu yi wani zai ce ga mutane sun yi magana ai ko abubakar ya yi magana umar ya yi magana almikdadu ya yi magana to wani mutanen kenan kaga ashe yana nufin mutanen madina su yake nufi ba muhajirin ba ashiru alayya ayyuhan nas wa inna ma yuridu al-ansara kuma dama su yake nufi al-ansar yake nufi wa fatina ila dhalika qa'idul ansari sai jagoran al-ansar wa hamilu luwa'ihim kuma wanda ya wake dauke da tutarsu ai mun karmu manta fa har yanzu fitowa akai waje sun fito ne an gaya mana kuma ga al-ansar ga mai rike da tutarsu shine wa sa'ad ibn mu'adh yawwa to a lokacin qa'idun su fatina sai ya riski wannan abin da hankalinsa sai ya fahimci abin shine fatina in an ce tafattana shine ka riski abu da hankalinka ka gane abu ana cikin bayani ba a yi bayani kuru-kuru ba amma kai ka hango shi ka gane shi ne ma nan fatina shi sa ake son mutum ya zama fatinan al-insanu al-fatin shine mutum mai saurin fahimta yanzu nan zai gane inda aka dosa kuma ya dau matakin da ya dace to a lokacin sai shi wannan mu'az ah, sa'ad ibn mu'az shugaban al-ansar sai ya fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi fa qala sai ya ce wallahi wala ka'annaka tir- turiduna ya rasulullah yace wallahi ya rasulullah kaman dai da mu kake mu al-ansar wannan cewa a baka shawara a baka shawara kaman da mu dai kake faƙala ajal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i wallahi shine ma'anar ajal ajal ma'ana eh shine ma'anar ta qala sai yake cewa shi mu- sa'd ibn mu'adh faqad amanna bika to fa mu mun yi imani da kai fa saddaqnaka mun gaskata ka wa shahidna mun shaida anna ma ji'ta bihi huwa al mun shaida cewa mun tabbatar da abin da ka zo da shi shine gaskiya wa atainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana mun kuma baka yarjejeniyar mu da amincewar mu ala sam'i wa ta'a cewa zamu maka zamu ji kuma zamu da'a sai ce famdi don haka ka zarce ka ci gaba kawai ya rasulullahi lima aratta ga abin da kake nufi je ka fawallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya law ista'radta bina da zaka gitta da mu hadal bahar ka bi da mu ta kan wannan tekun yana nufin tekun yambo wanda na jidda da ya taho har yambo wannan babban ruwan yace wallahi da zaka bi da mu ta cikin sa fa khudtahu ka kutsa cikin sa la khadnahu la khudnahu ma'aka zamu kutsa cikin sa tare da kai mana in ka bi da mu ta cikin ruwan nan wallahi za mu bi duk abin da zai same ka ya same mu mun gane wannan ma ta khallafa minna rajulun wahidun babu mutum ɗaya daga cikin mu da zai zama an bar shi a baya wa ma nakrahu an talqa bina aduwan aduwana gadan ba ma kin ka haɗu da abokin gaban mu gobe ma'ana mu je duk abin da za a haɗu da shi a haɗu da shi inna lasubrun fil harbi mu mutane ne masu haƙuri a wajen yaƙi shine suburun yau jam'i ne na jama'a na masu haƙuri suburun e mu masu haƙuri ne a yaƙi wasu daƙun filliƙa'i masu gaskiya ne wajen haɗuwa mana duk haɗuwa da za a yi da mu to mu ba ma komawa baya da gaske muke fitowa mu al'ansar wala Allah yurika minna muna fatan Allah zai nuna maka a cikinmu ma ta ƙarra ainuka za ka ga abin da zai faranta maka rai dangane da mu shi ne ma'ana insha Allah ranka ba zai ɓaci da abin da za ka gani ba daga mutanen madina fasir bina ala barakacin lahi jagorance mu jamu kawai mu tafi ala barakacin lahi in ji sa'ad bin mu'az wa fi riwayatin mu kai nan sai mu tsaya yace wa fi riwayatin anna sa'ad bin mu'az a wata riwayan abinda sa'ad bin mu'az ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine la'allaka takhsha an takuna lintisaru an takuna al-ansaru tara haƙƙan alaiha Allah tansuraka illa fi diyarihim kun ga ai can a baya a wannan riwayar me yace cewa ka annaka ta'anina ya rasulullah akwai wannan riwayar ita ma wala ka annaka turiduna ya rasulullah kamar dai da mu kake ya rasulullah to a wata riwayar cewa yayi la'allaka taksha kila dai manzon Allah kana tsoron an takuna al-ansaru cewa mutanen Madina tara haƙƙan alaiha suna ganin haƙƙi ne a kansu Allah tansuraka cewa ba za su taimake ka ba illa fi diyarihim sai a gida kawai ko kila abin da kake gani kenan ya rasulullahi wa inni aqulu anil ansari to ni a madadin al ansar ina magana wa ujibu anhum ina bada amsa a madadin su ga magana ta fad'an ka kama hanya ka tafi shine fad'an dha'ana shine tafiya yawwa adh-dha'ina mace mai tafiya yawwa fad'an haithu shi'ta yace tafi inda kaso wasil habla man shi'ta ka sadar da igiyar wanda kaso waqta habla man shi'ta ka yanke igiyar wanda kaso ma'ana ka tafi wannan magana ce ta larabci abin nufi je ka ka aikata abin da kake so duk muna tare da kai yawwa wa khudh min amwalina ma shi'ta dauki dukiyar mu duk abin da kake so a dukiyar mu dauki mun baka kawai ka ja mu tafi wa atina ma shi'ta a dukiyar tamu in ka ɗauka ka ba mu abin da ka so kaga ƙarshen sallamawa kenan yau ya ce wa ma a hafta minna kai bari ka ji abin da za ka ɗauka ɗin ma daga gare mu kana a habba ilaina min ma tarakta ya fi abin da ka bar mana mun fi san abin da ka ɗauka ɗin fiye da abin da za ka bar mana abin da za ka bar mana za mu yi amfani da shi ne za mu kashe zai ƙare wanda ku ka ɗauka zai mana amfani za mu samu ladansa a lahira kun ga wannan su ne mabiya na hakika ko mabiya na hakika wanda za a ce ga ta su ce ga mu babu sassautawa ko yawwa yace ama wa ma amarta fihi min amrin duk umarnin da ka bayar na wani umarni fa amruna taba'un li amrika lamarinmu mai bin lamarinka ne duk abin da ka ce shi za mu yi fa wallahi yace kai na rantse da Allah la in sirta in ka tafi kai wannan tafiya hatta tablugal birk min gimadin har ka kai ga wannan ruwa na gimad shine dama aka sa man suna wancan barkal gimadi in ka kai wannan wuri da ake cewa barkal gimad la nasiran na ma'aka kamar yadda al-miqdad ya faɗa shi ma kun ga sai faɗi wannan wurin to za mu tafi tare da kai wa wallahi la in ista'radta bina hadha al-bahr in ka gitta da mu ka bi ta kan wannan teku fa khudtahu ka kutsa cikin sa la khudnahu ma'aka za mu kutsa tare da kai a cikin wannan tekun fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to take anan kuma shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam farin ciki ya lullube shi har ma ya faɗi wata magana wadda daga cikin ta kawai mun fahimci sakamakon yakin an yi shi an kare saboda shi annabi ne ane masa wahayi me yace shine sai yake cewa ya qulu sa'adun sa'ad yake cewa na yau a kai sai ce fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli sa'adin sai manzan Allah sallallahu alaihi ya yi murna da maganar Sa'ad ibn Mu'adh wa nashatahu zalika wannan magana ta ƙara masa ƙarfi shine nashatahu yawwa thumma qala sai annabi sallallahu alaihi ya ce siru wa abshiru ku tafi kuma ine muku bushara kaga waye za a tafi yaki ana bushara in ba annabi ba wa zai wannan yawwa fa inna Allah ta'ala lalle Allah subhanahu wa ta'ala qad wa'adani ihda at-ta'ifataini Allah yi min alkawarin ɗayan rundunonin nan guda biyu wace da wace imman iru wa imman nafir ko yawwa ya yi min alkawarin ɗaya daga cikinsu cewa lalle za mu ci karo a kansu ko dai ma'ana a kama wannan ayari a kwace wannan dukiya an samu ganima an dawo gida ko kuma a ci nasara ta yaƙi akan wancan da suka fito daga makka yawwa to Allah maɗauki ya yi masa alƙawarin nan sai ce wallahi laka anni al'an kamar dai ni gani yanzu nan an zuru ila masari'il qaumi ina kallon inda mutanen nan aka kakkashe su masari' shine makwanci na faduwa ma'ana kamar ina ganin mutanen gasu nan a kwakwance duk an riga an kashe su wannan wake iya ba da wannan labarin kafin a yi abu in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai mu tsaya nan in sha Allah darasin gaba sai mu tashi akan aljeshul islami yuwasilu sayrahu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daraja Allah ya ba mu ikon fahimtar darussan da ke cikin wannan karatu da muke yi mu ɗauki darussan da ke ciki mai aiki da su Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani muna kuma addu'a ta musamman akan babban rashin da muka yi a wannan gida Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah sa ya huta Allah sa kuma aljanna ce mako masa Allah kuma ya bada hakuri ga al'ummar wannan gida baki ɗaya saka musu da alheri cikin dukan abubuwan alheri da suka saba yi Allah maɗaukaki ya ƙara musu arzikinsu da haɗin kansu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma dukkan mu al'ummar baki musulmi baki ɗaya wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to wannan yana sha ya samu karuwa yau sati an ba wa dan suna muhammadu ina buƙatar addu'a to Allah sa albarka a muhammad Allah ba shi hali irin na muhammad na farko Allah maɗaukaki ya haɗa mu tare da shi a aljanna baki ɗaya Allah sun ta'ala sa ya zama yaro mai tarbiyya da za a alfahari da shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin